سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان أشك بدا كراتين كندة أحكام a yau goma sha ɗaya ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da arba'in da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da hudu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن المطلب استأذن أبا استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى العباس أن عبد المطلب ya nemi izini a gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwana a makka a dararen mina min ajili kiqayatihi saboda shi ne yake shayar da baki harami zanzam ya nemi izini saboda wannan zarura wannan aiki muhimmi na tarban baki mahajjata masu umara don shayar da su ruwan zazzab ba a zina labu sai ya mishi izini har yau akwai wayanda suka gaji jiƙaya ɗin cewa tun lokacin jahiliya duk abubuwan da suka shafi ka'aba akwai waɗanda wato abin nan tuce su ne familin su ne su suke yi to har an gaji abin har zuwa wannan lokaci din to su dama familin abdulmutallib sikaya ne sikaya ne sikaya suke yi su ne zanzam a hannun su yake to suna da yaransu da jikokinsu su ne suke babba mutane zanzam suna alfahari kuma da wannan ɗin to ganin cewa shi ne yake jagorantakan wannan sai manzo yi mishi izini wannan izinin a gun malikiya da hanafiya sun tafi akan cewa har ma da shafi imamu shafi da imamu ahmad cewa yana daga cikin isin manzo sallallahu alaihi wasallama yadda yana ba wa wanda ya so rangomi wajibi ne kwana biyu ko uku din amina amma ya sauke mishi da wannan wajabcin ba hukunci ne wanda duk wanda yake da darura kamar irin nashi ko wani aiki kamar irin nashi wanda yana da izini kar ya kwana a amina wato keɓantacce ne ga abbas bin abdulmutallib kamar hadisin da ya gabata illal izkir din nan to shi wannan am ne amma wannan na kwana mina wannan keɓantacce ne a gare shi duk mutumin da bai samu ya kwana a mina ba akwai hadaya a kan kowane dare ɗaya da bai kwana ba zai yanka gafa maimakon wannan saboda wajibi ne a aikin hajji idan ka bar wajibi to akwai hadaya a kanka yawa idan ka aikata ma'azuri akwai fidiya a kanka sannan kuma idan ka bar rukuni to hajjinka ya ɓaci in dai tayin din rikansa ya wuce to aikinka ya ɓaci wannan shi ne su babin hajji duk ba kowanne babi za ka ga an raba abu zuwa wajibi sunna to a babin aikin hajji sunna wajibi rukuni abu uku ne e rukuni wanda zai fata aikin hajji wajibi za a gyara da yanka hadaya yawwa sunna kuma ba hadaya kuma ba zai bata ba kai amma sauran babin alwala babin sallah babin zakka duk komai kawai daga wajibi sai sai wannan sai sunna tare da sanin wajibi rukuni farilla wannan duka ma'anansu ɗaya ne illa a babin aikin hajji ne ake bambanta tsakanin wajibi da rukuni eh amma ka ce wa abu wajibi ka ce mishi farali ka ce mishi rukuni to duk abu sunan abu ɗaya ne in ka zo babin aikin hajji to wajibi da rukuni za su bambanta yawa wannan shi ne illa iyaka in ka duba littattafan hanafiya da littattafan a hambaliya su kuma in sun ce wajibi to suna nufin wato sun ce wajibi suna nufin in a in kun hanafiya ne sun ce wajibi ma ma sabata bi dalilin qata'i ma'ana abin da yake cikin farilla ma sabata bi dalilin qata'i abin da qur'ani ya tabbatar da shi fardu suke ce masa faridatu suke cewa abin da hadisi ya wajabta shi kuma shine wajibi sun bambanta a haka in kaga sun ce wajib to wannan a wani abu ne ya wajabta a hadisi sun ce farzun wani abu ne ya wajabta a ƙur'ani saboda haka su a wajensu misali karanta sura karanta sura karanta sura karanta kai karatun ƙur'ani a cikin sallah farilla ne kai karatun ƙur'ani a cikin sallah farilla ne shine a faƙara umar ta yassara min al-qur'an ka karanta fatiya kuma wajibi ne gane saboda hadisi ne ce la salata liman lam yaqra bi fatiyatil kitabi saboda karatun fatiya a wajen su wajibi ne abinda suke nufi da wajibi ko baka karanta fatiya ba ma in dai a sallan ka kai karatun qur'ani sallan ka kawai yayi yawa to shi yasa dake galibin mu mu anan karanta mazhabar malikiyan ma mu tsaya mu bi shi da jikka mu ba da lokaci mu ta tabbuinsa mu karanta malikiyar mu fahimta ma ya zama jan aiki to amma ɗaliban ilimin ka je maghrib kana ji ka je su saudi za ka ga cewa ba sa takaita karatunsu da malikiya sai ka ga yaro karami wai ba wai ya karanta muktasar ba ya haddace muktasar a kansa kamar yadda mutanen mu da suke rubuta risala a allo ka gane ko lawali a allo su haddace haka zaka ga yaro ya haddace ma mutum zai iya ma satun mutafa ko satun risala har suna da harji ma na mutasar kalma iri kaza a mutasar ya zo a babi kaza ya zo a babi kaza kalma iri kaza saboda ba wa abin lokaci da muhimmanci amma yanzu ba ilimi ne ake ka ba ilimi ake nema ba kawai ana yin abin da ya samu ne ko a samu na sallah kawai duk mutumin da yake so ya zama malami ilimi ne yake nema zai ba wa ilimin lokaci a cikakken kuma zai hidimta wa ilimi to shi ne matsalolin mu hatta malikiyan ba mu karanta malikiyan ba ma tukuna har yanzu saboda malikiya akwai na hijaz malikiya akwai na iraq malikiya akwai na masar malikiya akwai na maghrib saboda haka littattafan da kake karantawa malikiyar imani ba ka sani ba a gani ba ka sani ba kawai sai dai malikiya kake karantawa yanzu askari misali irshadu salik yana karantar da malikiyar iraq ne misbahu salik yana karantar da malikiyar hijaz ne muftasar su akrabul misali malikiyar masar ne ta risala hagan risala kuma malikiyan maghribi shi yasa za ka dinga samun matsaloli sun yi saɓani da juna kuma duk malikiya to rashin bin karatun da dukka da bashi muhimmanci da hidimta masa shi yasa kawai ilimin ya a kaɗan kaɗan yake ja yake tafiya musamman ma yanzu ko karatun nan da ake yi wani in yana da uzuri ba zai zo ba in ka ga ya zo kawai bayi da wani uzuri ne ba abin yi ne shi ne kawai zai dauko jita a kawai to shi ne abin da yake faruwa ba za mu san abubuwan da suke cikin wasu mazhabobin ba saboda kwata-kwata ba maman batun su yanzu zai wahala a nan a ce wani a labirarinsa a cikin littattafansa akwai littattafan shafi'iyya ko hanafiya ko hanbal bai ma san su ba mutum da a labirarinsa littattafan malikiyan mazhaban da yake bima akwai littattafan na babu ina ruwansa da wani shafiya ko hanbaliya ko hanafiya sunansa kawai yake shi to shi ne a nan jamhur sun tafi akan wajabcin kwana amina wannan izinin keɓantacce ne zuwa ga abbas bin abdul mutallab عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع منذ صلى الله عليه وسلم يا هذا صلى مغرب عشاء مزدلفة مزدلفة شيني أكي شي مش جمع yana daga cikin sunayensa muzdalifa jam al-mash'ar al-mash'ar al-haram an ce mishi almash'arul haram ne muqabilin almasjidul halal almash'arul halal almash'arul haram da shi muzdalifa din yana cikin harami arfa kuma yana cikin ne wajen wajen harami to shine ake cewa arfa din almash'arul halal muzdalifa kuma almash'arul haram shine fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram yana nufin muzdalifa ne haka nan jam sunansa ne jam saboda anan ne dukkan mahajjata sun taso daga arfa za su zo su ta daga bisani daga nan sai a ce ina li kulli wahidin minhuma iqama kowace daya magaruba da isha cikin su ana mata iqama walam yusabbihu bainahuma bai yi nafila tsakanin su ba min babu italaqil juz'i wa iradati kulli kamar yadda rukuni ana ce mishi raka raka sujada ana ce mishi raka haka nan ana cewa tasbihi ana nufin yin raka yin nafila saboda tasbihi din wani abu ne wanda ake samun sa a cikin nafila suna kiran shi al-majazul musal alaqa juz'iyya a cikin ilimin bayani ma'ana bai yi tasbihi tsakanin su ba bai yi nafila tsakanin magaruba da ishan ba wala a tsari wahidati minhuma kamar yadda bai yi nafila a bayan ɗaya daga cikin su ba misali da yayi magaruba yayi nafila yayi isha yayi nafila a ba nafila shi yasa in kai hada abin musallan magaruba magaruba da isha isha din za ka yi shi kasaru ne shi kenan ba za ka yi nafila ba za ka yi nafila a musdalifa عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج هاجا وخرجوا معه لك أبو قتادة الأنصاري شما تنبايا من ترجمة سعد manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da niyyar aikin hajji hajjan din hali ne na kharaja din fa kharaju ma'ahu sai suka fita tare da shi fa sarafa fa sarafa ta'ifatan minhum fihim abu katadata wa qala khudhu sahil al-bahr hatta naltaqiya sai ya kawar da wasu mutane daga cikin cikinsu cikinsu har da abu katada ya kawar da su daga hanyar da suke bi ya ce musu su ku bi bakin sahidal ba shine gefen kogi inda kogi ya bi akwai hanya da ake bi ta gefe galibin mutanen da bakin kogi suna mayar da shi hanya domin shi ne hanya mafi sauki wanda ba za ka bata ba sai ka dinga bin kogin kana tafiya to har ya kai ka opposite din garin da zaka so sai ka kauce daga hanyar ka ce shi ne sahil ake ce na jami'in sassawahi da ke ba asiri ba ne shi ake mishi jami'i da sawahi da alawar da sawahi saboda duk wani ismi mufradi alawar da fa'il wanda ba asir ba ne sai a yi mishi jami'i alawar da sawahi kamar sahil sahil na doki sawai sa'il na kogi sawahi haka haka ma sauran gaba daya hatta nan tafiya har sai mun haɗu mu haɗu da ku wayannan su bi ta nan wayannan su bi ta can a haɗu a can gaba fa akazu sahil al-bahari sai suka bi abin nan zirin abin nan zirin kogi falamman sarafu a haramu kulluhum da suka tafi suka waɗe wayannan suka bi hanyarsu wayannan suka bi hanyarsu dukkansu suka yi suka yi suka yi harami kulluhum din ta'atidi ne na wawun wawun jama'a wanda shi ne fa'idin dukkansu suka yi harami illa aba qatadata sai abu kada sai abu sai abu katada lam yuhrim shi bai yi bai yi ihrami ba wannan lam yuhrim din bayani ne yayi yayi bayani ne idza ake ce mishi saboda ko da bai ce lam yuhrim ba illa bi istisna'i ne da istisna'in zaka gane cewa shi din bai yi bai yi ihrami ba idan ka ce suwa ne sun zo ka ce ja alkaumu ka ce illa zaida to wannan illa din yana nuna ma shi zaidin bai zo ba a nan da ya ce aharamu kulluhum illa aba qatadata to wannan yana nuna ma shi abu qatadan bai yi ihrami ba amma sai yayi bayani yace lam yuhrim shi din bai yi ihrami ba wannan suna kiran shi istisna'i ne mu tamun mujab tamun mujab wanda wajibi ne a yi mishi nasaba wajibi ne a yi mishi nasaba shi sai ci illa aba da ke al'asma'ul khamsa ana ana musu nasaba a ta'alif shine illa aba ta tagata shine nasabansa kenan amma inda ya zamanto tam ne a gairu mujab to shi ne kake da wajibi guda biyu ko kai istisna'i ko kai badal kamar yadda dai kuka karanta a duniya matsalar mutanen mu shine idan sun karanta littafin nahau in sun bude littafin nahau din suna ganewa amma ba za su iya tabbaka nahau din a cikin hadisi ko a cikin qur'ani wannan shi ne matsalar yawancin mutane sai daga mutum ya fi haddace alfiya ya karanta alfiya amma ba zai iya cire matsalolin nahu a littattafan fiku ko littattafan hadisi da yake karanta ba yanzu misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma fa'aluhu illa qalilun minhu kaga anan istisna'i ne mujab amma ghairu ta abin nan ta mu kai gairu muta irin ma fa'aluhu sai ce illa kalilun miji to illa kalilun a nan badal ne badal ne na fa'ilin fa'aluhu da ke fa'ili rufu'a ne da shi sai aka ce illa kalilun miji to shi yasa ibn amir nishani ya karanta illa kalilan minhu saboda a mushafin da sai na usman ya aika shaf har rubuta alif bayan lambin shi ma waje ne karɓaɓɓe saboda mai ya karanta shi a istisna'i ne shi ne wa rafu kalilun minhum nasbu kulli da da al-imam shatibi yake faɗa yadda kake karanta kalilun minhum da rufu'a an nasbu kulli da kaf ramzi ne na ibnu amir da shami shi ya karanta da nasaba sai ɗaya bisa waje to ya kamata idan ka karanta a duniya ya kawo maka akwai mulkin tam akwai mulkin gairu tam akwai kaza akwai kaza ya kamata in ka gani a qur'ani za ka gani in ka gani a hadisi za ka gani shine wato result natijan karatun da kai ba ka karanta nahu bane dan nahu irani ka karanta nahu ne dan wasu ilmun muka ka warware iskalan da ke cikin wasu ilimin muka sai zaman to kai ka karanta nahu a wasu ilimin mukan baka cire nahu din wannan shine galibin matsalolin matsalolin mu shine muka fidda wani salo yanzu muƙaranar koyar da nahu ta ta cikin ƙur'ani misalin ka zo babin fa'il a kawo ma misalin a cikin ƙur'ani kar a kawo ma a kar a ce ma ja a zaidun kar a ce ma kama zaidun kai tsaye a nahu a kai ka cikin ƙur'ani kawai gano ce kad ya alamu la sai a ce ma allahu din shi ne fa'il alimallahu ma fi qulubi alimallahu allahu a ce shi ne fa'il wa sarra musa sa'iqa a ce ma musa din shi ne fa'il din sarra sa'iqa a ce ma hal kwata kwata kar a kawo ma batun wani ja a zaidu ba aiki sai da kar a kawo kai tsaye ma koya ma na hukum a cikin ƙur'ani don nan ne inda lahukun zai zo mai aiki musamman ga 'yan uwa mahaddata ƙur'ani to shi ne anan ne illa a ba ka ta data ya ce lam yukrim fa baina ma hum yasiruna a tsakanin suna nan tafiya a tsakanin suna tafiya izra'u a kumura wahshi sai suka ga jakunan daji kumur idan milmumi kumur jam'i na himar idan ka yi mishi iska ne kumur kuma jam'i ne na ahmar ko jam'i na hamra in ka ce ahmar namiji ja in ka ce hamra ta mata ja launi launi ne to jam'in su duka su biyu shine kumrun sukunin ne ma'ana jajaye ko maza ko mata shi ne fukurun ne na hawi ahamarin wa hamra da ni alfiya ya fara ma'ana wazanin fukurun yana zuwa jam'i abin da yake launi ne kamar ahamar muzakkar ko hamra mu'annas sai ka ce kumrun wannan hulurun ne hulurun bidamin bidamin mimi wato jam'i na jakuna jakunan yin idafarsa zuwa wahash jakuna na daji na daji ma'anan wahash ne shi ne wanda baya iya zama a gari shi ne za a ce wahashi a ce insi insi wanda zai iya zama tare da mutane wahashi wanda baya iya zama tare da mutane fahamala abu katadata ala al-humuri fa aqara minha atana abu katada sai ya haura ya haura kan wadannan jakunan sai ya soke wata jaka daga ciki an ce hamala ana nufin ya bi shi a guje a bisa al'adan masu farauta ya bi shi a guje a kan dokinsa sai je ya soke wata jaka ciki an ce a ta ɗin jaka ta mata jaki ta mata ko na jeji ne ko na gari ne inda matar ta mata ne a jakuna ce masa a ta fanazalna sai muka sauka wa akalna min lahamiha sai muka ci daga daga daga naman wannan jakuna sun makulna sai muka ce ana akulu min lahami sai sai a zuciyar mu muka zo muka ci mu ba muna dauke da irami ba yanzu mu da muke dauke da irami an hana mu farauta sannan mu ci namar farauta saboda shi abokata da ya farauto din bai yi irami ba ne shi ya sa hurdin alaiku sai dubbar riba ma dubbu kuma ba mai ɗauke da irami ba zai yi ba zai yi farauta ba to shi abu katada bai ɗauki irami ba gashi mu da muka ɗauki irami kuma mun ci naman farauta shi ne a dunan sun makulna sannan muka faɗi wannan wa nahnu muhrimun muna dauke da ikrami fa hamalna ma baqiya min lahmiha sai muka dauki abin da ya rage na nama naman fa adrakna ras fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai muka je muka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka haɗu kenan a ɗaya layin inda ya ce mu haɗu fasa'alnahu an zalika sai muka tambaye shi akan wannan fasa'ala sai ya ce minkum ahadun amarahu an yi hamila alaiha ku da kuka ɗauki irani cikinku akwai wani wanda ya ce abu katada ka je ka farauto mana wannan au ashara ilaiha ko shi ya nuna ya ce ga abin nan ga farauta nan kalu da suka ce a bawon da ya sa shi bawon da ya nuna masa abin da ya farauta kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kudu ma bakiya min la'aniha ba wanda kuka ci na baya ba ma wanda kuka ɗebo sauran ma ku ci bayan ku kawai وفي رواية أو رواية هل معكم منه شيء tare da ku akwai akwai abin da ya rage a cikin naman wannan farautar wa kuntu na'am sai abu kata da ya ce eh na ce eh fanawaltu abuda abuda sai na bashi na bashi naman sawun gaba abuda dantse sawun gaba tsakanin gwiwar hannu da kafada nan ake ce mishi ato ato fa akala mina sai ya ci au fa akala ko kuma ya ci sai ya ci wannan shi ne fa akala mina au fa akala to anan zai nuna ma shi wanzu suka sallama dan su samu nutsuwa su tabbatar eh shi halal ne shi ne ce akwai wani abin da ya rage sai ya ci suka gani shi ma yana ɗauke da imani to wannan yana nuna maka shi an hana ne wannan ai mai ɗauke da igrami an hana shi farauta shi ba zai farauta ba sannan kuma an hana shi ya ci namun farauta wanda aka farauto a haram amma in ba gun da aka farauto naman farauta idan ba a harami ne a wajen harami ne kuma ba shi ya ce a kamo ba wannan zai iya shi kamar yadda wannan hadisin yana yadda karantar da mu wannan عن صعب بن جسامة الليثي رضي الله عنه الصعب بن جسامة ina ganin yana cikin sahabban da ba mu karanta tarjamansa ba a baya saboda sanin sahabban manzan Allah ne tarjama na dubu biyu da ɗari tara da talatin da shida الصعب بفتح أوله وسكون المهملة عن شيء المهمل dukkan harafi wanda ba shi da saboda harufan da muke da su a rubutu bijayi kala biyu akwai almuhmalat akwai almujamat almuhmalat su ne asali duk harafin da ka gani a cikin rufu rijayi bayi da dugo asali ne dama can wannan harafin akwai amma duk harafin da ka gani ba shi da dugo da babu shi in ka gani dugo kai da babu shi saboda haruffa masu dugo an samo shi ne daga haruffa ne da dugo misali ra shi ne asali da babu za a rubuce amma akwai asali misali shi sha da babu sha a rubuce amma akwai asirci siri ne kai su larabawa sun san lokacin da za su kira ra marar dubo din za sun san lokacin da za su kira shi za sa ma sun san lokacin da za su kira shi za sun san lokacin da za su kira shi sha to da waɗanda ba laraba ba ne suka shigo musulunci aka ba su rubutun larabci ba sa iya karanta saboda ta yaya harafi rubutu su iri daya wani lokaci za ka kira shi ra wani lokaci za wani lokaci za wani lokaci sha wani lokaci a in ka sa dugo ga ba to ba dugo ma wani lokaci a to shi ne aka samu su al-imam khalil bin ahmad al-farahidi da irin su ma'az da harra irin su abu aswad dole su tsiba wani farko farkon malaman duka sai suka raba mutane a suwacin in ka ga ra marar dugo to shi ne za ka ce ra za a ɗin sai suka masa dugo ka ga mai koyo ka ce masa in ka ga mai dugo shi ne za marar dugo shi ne ra shi kyau in ka ga marar dugo shi ne za in ka ga mai dugo shi ne sha sai aka raba to shi ne ake cewa al-mummarat marasa dugo al-jama'a kuma masu dudo kenan sannan karka yi mamakin wannan yanzu misali wanda ya iya nahau idan ka ba shi rubutu ba wasa bai ai zai karanta zai karanta zai saboda ya san wannan fa'ili ne rufu ake bashi wannan mafuli ne na saba ake bashi wannan tamyizi ne hal ne na saba ake bashi shi da nahau ɗinsa zai gane wasu lugar to haka nan su kuma da ke yaran su ne rubutun su ne suna gane wannan a nan ra za ka ce a nan za za ka ce suna ganewa yadda kai da kai iya nawo mara uwarsa ne kake karanta don na aka zo aka ware waɗannan harufa ɗin gaba ɗaya shi ne suka zamanto suka zamanto harufa ashirin da takwas idan ka ce adib da hamza harafi ɗaya ne akwai jidali musu a wajen malaman dura in kuma ka ce adib daban hamza daban sun zama ashirin da tara gane to shine a nan yace menene wa sukuni mugmala ainun din zaka bashi sukun as-sa'b as-sa'b yace ibnu jassama gane ibnu jassama bi fati ji wa tashdid al-musallasa al-musallasa din anan wato shine sa'un wanda yake da dugo saboda harufan lokacin da suka samu su dugo akwai mai dugo daya akwai mai dugo biyu akwai mai dugo uku shi mai dugo daya akwai mai dugo daya a ƙasa akwai mai dugo daya a sama mai dugo biyu ma akwai mai dugo biyu a sama akwai mai dugo biyu a ƙasa amma mai dugo uku babu mai dugo uku a ƙasa in gane wannan ilimi ne ba mai zurfi ana ce mishi ilimi ta hajji a gane a ciki akwai asraru da yawa wanda zai za su taimaka maka ka fayyace kalmomin larabci in ka zurfafa sanin wannan ilimin ba ruwanka da dictionary kawai in aka hada ma harufa guda uku za ka faɗi ma'anarsa sai dai in harafin bai kai uku ba to ba za ka iya faɗan ma'anarsa ba saboda a larabci babu kalima mai ma'ana sai kalimar sun zama to suna da harufa guda uku in ismi ne yan fi'ili ne kenan to shine a nan ya ce al-musallasa mai dugo wato sa kenan sa'un kenan al-laiti wato nisbar sa kenan ke ce sahabiyun sahabi ne shi ma tafi khilafati siddiq ya rasu a zamanin khalifancin sayyidina sayyidina abubakar ala ma qila a bisa abinda wasu suka fara wal asafu qawli magana mafi inganci annahu asha ya rayu ila khilafati usman har zuwa lokacin khilafacin sayyidina usman ya kawo ramsi na ayin ma'ana aljama'a bukhari muslim abu dawud nasai tirmidhi ibn majah sun rawaito masa da hadisi to shine yace annahu ahada ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wa hashiyan وهو بالأبواب shi wannan sa'ad bin jassama din ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama a jakin daji da ya farauto lokacin shi manzo da abuwa yana gun da ake ce ma abuwa auzi waddan ko gun da ake ce mishi wadda yana ɗayan waɗannan wuraren nan guda biyu farar da alaihi sai yake karba sai ki karban wannan hadiya falan ma ra'a ma fi wajhihi da ya ga abin da yake fuskansa kaman bai ji daɗi ba haka da aka yi karɓan hadiyarsa ƙala sai manzo ya ce inna lam naruddahu alayka illa an nafuru ba mu mayar ma ba fa wannan hadiyar da ka ba mu sai dan muna ɗauke da ihrami muna ɗauke da ihrami aikin hajji shi sa muka ki karban hadiyar da ka ba mu na farauta saboda abin nan jaki na daji na farauta to fi lafzin ne muslim a wani lafazi na muslim a rijila himari annahu ahada ila nabi sallallahu alaihi wasallam rijila kimari ya ba wa manzo kafa hadiyar kafa jakin daji wa fi lafzin shaqqa himar ha shaqqa himar shine kaman a raba ka yanka dabba ka raba shi biyu ka raba shi biyu ka ba da rabi shine shiq din kenan kuma ana cewa karkashin haka kari na shiq wa fi lafzin a wani lafazi kuma ajuza ajuza himari ajuza himar ajuzin shine kamar wajen a tsakanin cinya da cinya tsakanin cinya da cinya ma'ana inda ake daura tumuri shine ake ce musu ajuz in a mutum ne an ce ajuz to shine gurin da zaka daura zai ko daura tumuri waɗannan lafuzzuka ne daban-daban ma'ana amma ya ba wa manzon jakin daji ne cikakke full wani ma ya ba shi wani bangare ne kamar yadda aka saba a hadiyar nama za ka iya yanka ramin su ka kai wa malamin ka ka yi hadiya ko ka kai mishi ma kafin a yanka ko ka yanka a gidanka ka kai mishi kai da gafa go ko ka kai mishi cinya abin da ya shafi kamar yadda aka saba al'ada abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama a nan ya ki karba saboda wato zahirin kawo mishi hadiyar yana nuna ya farauto dan shi gani ya farauto dan shi to saboda haka duk abin da aka farauto dan kai to ba za ka ci ba kaga wancan hadisin abin da yake nufi ba dan shi bane aka farauto ba dan shi aka farauto ba shi yasa yace akwai ragowar namun ne ya tambaya akwai ya karba yace ba dan shi aka wannan kuma an farauto saboda shi ne yawa babin aikin hajji ya kare sai babin a babin kiri za mu karanta wasu hadisai a ciki ne so sai mu tsaya kitabin buru'i ko a hadisi ko a ko a hadisi ko a littattafan cikin ba abin da yake da wahala shi yasa mutanenmu suka kasa kasar kashi biyu su karanta lawali ma'ana awwal da sani su karanta awwal din sai su bar sani saboda sanin yana da wahala to mutasar ababi su sallah su tsarki su azumi abinda ana yawaita mu'amala da su kuma an karanta su misali a kananan littattafan ko to za a gane amma idan aka shiga abin da babu su a kananan littattafan ko da aka karanta sannan ukta da hijaz irin na muktasar kawai ba za a iya karantawa ba ma kawai ba a ma fara ba ma kawai sai daga yana cewa ai ya karanta da wani ma'ana jusi bangaren masu sauki sauƙin ya karanta amma a tsari ba a karanta saboda wahalar da hatta shuruhin da suka shi shigo nahiyar afirka na mutasar ma duk shuruhi ne wanda ba zai wadatar ba wani sharhin ma yana ƙara wa ukudan ukuda ne kamar da shi abdullahi gombe yake cewa idan malam sadid ya rubuta muftasar ne don kar a gane ya ce to an gane saboda allah ya yi wasu da zaka duk yadda kai abu za su gane saboda haka kuma yanzu su shi abdullahi gwamnatin allah bai ba su dama sun yi sharhi mutasa wanda dama sharhi sharhin da wani ya yi a cikin ku za ka fi fahimtarsa ko sharhin da aka yi a garin ku ko a nahiyar za ka fi fahimtarsa da sharhin da aka yi a wani ku gaba wannan shi ya sa muhimmi ne sosai musamman irin wannan yanayin zamanin da ake ciniki kala kala za ka ga ciniki kala kala ka rasa sanin tushensa musamman bangaren abin da ya shafi su waya din da za ka samu yawa kala kala da bukatan a zo a karanta wannan tsani din a fahimci abin a fillace wa mutane to shi ne a nan hadisi na farko a wannan babi an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace idza tabaya ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil qiyam yace duk duk mutane guda biyu da suka yi cinikayya kowanne ɗaya cikinsu yana da kaya shi ne yana da zaɓi malam ya tafarraka mutum ba su rabu ba ba su bar gun da aka yi cinikin ba ma'ana wanda ya siya zai iya cewa ya fasa ciniki na karfi bayan cinikin ya haɗu ba wanda kuma ya siyar zai iya cewa a'a ya fasa siyarwa muddin suna gun wa kana jami'an ya ce muddin ba su rabu ba suna nan su biyu duka a haɗe amma misali ya karɓi kayan ya bar gun ya shiga nafi kai ba ni so so na fasa ciwo na musulmi au yukhayyiru ahaduhum al-akhar sannan zai yi ɗayan wato ya zamanto zaɓi ya zamanto a bangare guda ne ko da shi mai siyarwar ya yarda zai yi shi mai siyan ya ce shi ya basa ko kuma shi mai siyarwar ya ce ya basa abinda yake nufi wato ko dukan su basa ko ɗaya daga cikin su basa muddin suna haɗe a guda ba su bar wajen ba kala sai ya ce fa in kayyara ahaduhum al-akhara fatabaya'a ala zalika wajabal bai'u idan ɗayansu a ya abin nan ɗayansu shi ne yake da kayari suka yi cinikayyan a kan wannan ya ce to a wannan lokaci wannan ciniki din ya tabbata ba zai yi a ce a ba zai yiwu a fasa ba saboda anan da ya ce malam ya tafarraka au yukhayyir au yukhayyir ahaduhum al-akhar atafi ne zuwa ga lam din nan kamar ya ce malam ya tafarraka wa kana jami'an wa malam yukhayyir ahad wa malam yukhayyir ahaduhum al-akhar atafi ne zuwa ga wannan shi yasa da ya ce أو يخير أحد من آخر إن سيك دي مفهوم سا مفهوم يكتود مفهوم أو يخير أحد من آخر إن لمنطوق سيك فإن خير أحد من آخر فتبايع على ذلك إن أفرقون شنكين ne farkon cinikin ma dama sun tsaya sun gina cinikin akan ɗayansu yana da zafi farkon cinikin ba cewa wannan kayan da za su siya ba koyaushe za ka iya cewa ka fasa a gankin farkon cinikin ba to idan ya zamanto haka to waje balbai'u to wannan cinikin ya riga ya tabbata ba zai yi ba zai yi a fasa shi ba wannan matsala ce wanda tsakanin jomho da malikiya akwai yawan maganganu a kai shi yasa in ka zo ka duba littattafan malikiya suna cewa ba saya a majalisi a wajen su da ya kuma za yi wannan hadisin karara yana tabbatar ma suka suka awwala suka yi ta'awilin hadisin malam ya tafarraka aibil kauli ma'ana malam ya tafarraka bil babil majlisi babil kauli a baki ɗaya ce bai siya ba a bakinsa ɗaya ce kuma bai siyar ba a gun to shi ne cinikin ya abu ne amma cewa sun bar a wannan wajen ne suna da daman su fasa din suka ce ba haka ba ne ma'ana sun yi tawilin hadisin maimakon a ce rabuwan a jiki ne muddin muna buɗaya zai iya fasawa za ka iya fasawa su kuma suka ce a'a to sai dai in a harshe ne wannan wannan mazahib al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal jumhur sun tafi akan cewa wannan malam ya tafarrafa dinnan yana nufin wuri ne saboda idan aka samu sabani irin wannan a cikin istinbati a hadisi to za a koma wasu riwayoyi daban wasu riwayoyi daban daga cikin lafuzzukan wannan hadisin ana ce mishi hadisul khaya akwai lafazin da ya zo fa inna kulla wahidin minhu ma bil khayari hatta yatafarraqa min makanihima hatta yatafarraqa min makanihima kaga makan din shine majlis kaga siyari majlis ya tabbata kenan har daga cikin malikiya muhaddisai daga cikin su ibn abdulbar ibn abdulbar cikin littattafansa kamar at-tamhid kamar al-istikar duk ya tabbatar da cewa cewa jama'an mu malikiya maganar gaskiya wato sun awwala hadisi saboda haka zahirin hadisin yana nuna ziyarar musulmi ziyarar musulmi yake nunawa to saboda haka wani lokaci za ka iya samun kauli da ifi a mazaba kauli da ifi a mazaba za ka iya samu shi yasa muktasar yake tara duk kaulolin malikiya in gane sai yake faɗan kaulin wanda ya rajaha da istilahar nashi irin su kala ya ce mazini ne tarjihi ibn yunusa irin wannan da ya kakawa a mukaddima to sai a akrabul masali addardir ya zo ya yi ware maganganu matsaloli rajihai masu kari suna da dalilai masu karfi kawai na cikin mutasar kan ya ware sai ya akrabul masali saboda haka ne ma idan mutum a wajen fatawa ne kawai kawai ya dinga ba da fatawa a malikiya a abin da ya zo cikin akarafin misali da sharrinsa a sharri sawi nisa a sharri sawi din sharrin akarafin misali wanda akarafin misali din da sharrin duka mutum da ya ne ya yi su muhimmi ne a labirarin da maliki muhimmi ne a labirarin da maliki saboda duk maganganu kauda ne a kuwa taraddudin da yake kawowa cikin muktasar sai ka rasa to da wanne za ka ɗauki kai aiki da shi shi a akrabin misali abin da za ka gani za ka iya gani kauda a abin da tarjihi ya gagara ko kowanne daga cikin ƙaunin guda biyu an rajaha shi sai kaga ya ce kauda ne amma sauran su taraddudin da sauran mustalahacin wannan dindi ya ware raji shi malikiya shine shine ya kawo to saboda haka wannan hadisi yana nuna a kana da khayari a hali guda biyu da ya faɗa malam ya tafarraka aw yukhayyir ahaduhum al-akhar a hali guda biyu kana da khayari idan aka cire waɗannan halin guda biyu in khayyar ahadu min al-akhara fa tabaya'a ala dalika wajaba al-bay'u kaman yadda ya faɗa وفي معناه من حديث حكيم بن هزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما masu cinikayya guda biyu wato suna da hayarin zaɓi kowanne yana da zaɓi ya siya ya siya ko ya fasa ya siyar ko ya fasa malam ya tafarraka mutum ba su bar gun da aka yi cinikin ba auka da hatta ya tafarraka duk ma'anan da ya ne wannan ma wato masdariya zarfiya nan kuma hatta na gaya cewa har zuwa lokacin da za su rabu bayin sadaka duka biyun in suka yi gaskiya wa bayyana suka bayyana gaskiyan abin da zai siya kai gaskiyan abin da zai siyar buri ka lauma fi bayyana sai a musu a sa musu albarka a ciki misali wannan dubu hudu ka siya za ka iya cewa wannan dubu hudu na siya nawa za ka ba ni riba misali ka ce dubu hudu da dari biyar ka siya sannan kuma dubu hudu kai ka siya to ya baka riban dari biyar ta cuce ni da naira dari biyar kenan shi yasa ake cewa shi ciniki din wanda yake musawama musawama ne ko murabaha to musawama din shi ya kamata yan kasuwa su dinga amfani da shi shi murabaha shine ka faɗi wannan abin nawa ka siya na gaskiya abinda mutane yanzu kuma ba sa so ke cewa wannan abin na siye shi naira dubu biyar ne to saboda su ba su da gaskiya sun ɗauka kai ma din baka da gaskiya da Allah dubu hudu ka siya ka ce musu dubu biyar ko dubu hudu da ɗari biyar ka ce musu dubu biyar saboda haka a gaskiyan da ka faɗa za su nemi rage kai kuma da ke kafin za su nemi rage ka siye shi a naira dubu biyar sai ka ce a naira dubu biyar da ɗari ka siya a gani to saboda haka to murabaha din za ka ga nan abin da ka siya kuma sai a ƙara ma riba wannan abin na ce shi naira dubu biyar nawa za ka ba da shi ne murabaha a ga dubu biyar da ɗari biyar ga dubu biyar da ɗari da shi kenan wannan ɗari biyu halal ɗin ka ne da shi yasa 'yan kasuwa su daina yin haka in gane saboda galibin cin haram a kasuwanci ta wannan layi ne su yi musawama kawai na wannan abin nan ne nawa ake sayarwa wannan naira dubu shida ake sayarwa kaga ba ka ce ka siya naira dubu biyar ba ne a naira dubu shida ake sayarwa ya ce ga dubu shida sai ya karba ka ɗauka shida kana da riba naira dubu ɗaya a halal ba ka ce in gane shine musawama kenan musawama muraba dama ciniki kala to shi yasa anan yake idan a murabaha ne kowanne ya faɗi gaskiyar abin da ya siya aka gina cinikin akan gaskiyar abin da aka siya to cinikin sai yi albarka wa in katama in suka ɓoye wa kazaba suka yi karya muhikat barakatu bai sai a shafe a shafe a tafiyar da akusar da albarkar cinikayyan da suka yi saboda haka shi hanyoyin yin ƙarya a ciniki suna nan da yawa akwai ɓangaren wato ɓoye aikin abu wayan ka ne misali da dan samu matsala ta kai kasuwa za ka siya to za ka ce to wannan wayar tana da matsala abu kaza ne za ka faɗa don wannan matsalar ne ma zai siya saboda haka da wannan matsalar nawa zai yi wannan waya a idan baka bayyana ba ka siyar to an siya ne da kudin mai kyau saboda haka kaga ka boye kenan shine tadilisin da ake magana haka ko gishi da ake magana to saboda haka kar ka boye komai daga cikin ulubin abin da zaka siyar in zaka zaka siya kuma a gaya ma gaskiya a cikin shafi hatta misali da kuni ne yana da tabin hankali za ka siye ta shi ko sa yana da tabin hankali za ka bayyana wannan san ba in ya fita a guje da kyar ɗarki muke samun cikin su da suke samun shi saboda kaga ko ba komai zai ta ido a kan san kare da ya soki wani yaro ko ya kashe wani yaro wannan shi ne abin da yake magana a kai za mu sa insha Allah za mu shiga da bayanin wannan hadisi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
No.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته